ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوة بيو watan ainihin wato safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 26 ga watan tara a gregorian kalanda 2020 wannan shine kaset ɗinmu na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha تعليف الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su manta ba wannan mukaddima ta farko ta wannan littafin mun kammala da ita akwai mukaddima kuma ta biyu wanda daga cikin ta malam yayi ta zarce ya wuce cikin karatu za mu karanta khutbatul haja din tare da yi mata fassara a gurguje saboda mun sha fassara ta ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba sai mu kutsa cikin asalin doron kan maganganun da malam ya fara na wannan littafi malam ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai inna alhamdulillahi ya ce dukkanin godiya da dangin yabo sun tabbata ga allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode wa allah kuma muna neman taimakon allah da agajinsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafara da kuma rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min shururi anfusina lalle muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu domin dan adam yana da ainihin wato sharri kwarai da gaske wa sayyi'ati a'malina kuma muna neman Allah ya tsare mu daga miyagun ayyukan mu domin dan adam yana da ainihin wato mugun aiki imma aikin nan mummuna ya shafe shi imma kuma ya ainihin wato shafi a waninsa yasa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka ji ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi ku alkhairi shine wanda yayi aikin karantar da alqur'ani kuma ya karance shi ya karantar da shi khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine mafi alkhairin ku dangane da iyalansa kuma ni na fi ku alkhairi da kyautatawa dangane da iyalai to kaga wannan ya nuna dan adam yana da abubuwa na alkhairi da yake gudanarwa a rayuwar shi to a lokaci guda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kaji ya ce inna min ashrarin nasi yana daga cikin mafi sharrin mutane a wanda harshensa yake cutar da al'umma ko kuma hannunsa المؤمن هو المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه كو من لسانه ويده alherin musulmi ko musulmi mafi alkhairi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin abunan sharrin hannunsa to kaga wannan ya nuna musulmi wani lokaci yakan zama alkhairi ga kansa ko ga al'umma kuma wani lokaci yakan zama sharri ga kansa ko ga al'umma yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Allah ya raba mu daga sharrori da kuma miyagun ayyukan kanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda duk Allah ya shiryar babu wanda ya isa ya ainihin wato batar da shi a shiriya ta Allah ce shi yasa Allah madaukakin sarki ya kore ta ga kowa ya tabbatar da ita ga kansa hatta annabi sallallahu alaihi wasallama baya shiryar da mutane sai dai ya musu bayanin shiriya amma shi ya shiryar da kai baya wannan aikin manzo Allah baya shiryar da kowa ya ku bayin Allah sai dai ya ma bayanin hanyar shiriya idan ka kama kai ma ka shiryu yasa Allah madaukakin sarki ya kore shiriya daga manzon Allah yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u lalle kai baka isa ka shiryar da wanda ka ji kana son sa ya shiryu ba inda annabi yana shiriya to da ya shiryar da babbansa abu talib haka ne ko ba haka ba amma yana ji yana gani haka ya rasu yana kafiri da ya shiryar da abu jahal wanda shi ma dan uwa ne a gurin shi amma haka yana ji yana gani ya mutu yana kafiri da dai shauran kafirai waɗanda annabi yana da dangantaka da su ta jini amma haka annabi yana ji yana gani suka mutu suna kafirai me yasa saboda shiriyar ba a hannunsa take ba aljannar ba a hannunsa take ba da haka duk yanda yayi ya so ta ga wani ko ya bukace ta ga wani idan Allah bai rubuta shi cikin wanda zai bawa ba to ba zai samu ba haka ne ko ba haka ba yasa ya tara dangin shi kaf yace ya Fatimatu ya kira sunan ya shi karara ya Fatimatu binti Muhammadin ya ke Fatima yar Annabi Muhammadu salini ma badalaki duk abin da kike bukata a nan duniya tambaye ni ni a matsayina na babanki ki ce ya rasulullahi ba ni kaza yace amma wallahi a lahira wala uguni anki min allahi shay'an ban isan wadata miki komai gobe kiyama ba aikin ki kadai shi zai kubutar da ke daga azabar Allah abin da kika yi wa Allah na biyayya da abin da kika yi masa na da'a da abin da kika yi masa na abin da ya shirya cewa ki yi na bauta shi kaɗai ne zai kubutar da ke gobe kiyama amma yanzu muna nan duniya to ce annabi ina son kaza ba ni annabi ina buƙatar kaza yi min wannan kan ina da iko ina fata an fahimci magana wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ina da iko akan wannan amma duk abin da ya bar duniyan nan ya tafi lahira to ni ma ba da iko akan shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka karwa ne rude ka ka ji dai annabi muhammadu ya ce wa yashi fatima da dangin shi na jini cewa su yi wa allah aiki gobe kiyama su samu rahama kar su yaudaru da cewa shi ubansu ne shi annabin allah ne wannan zai sa ko ba su yi aikin komai ba ko ba haka ba ne su samu rahama a gobe kiyama annabi ya ce abin ba haka ba ne to haka siddan wani kawai ya zo ya ce karka damu duk wata sallah karka daga kanka a hankalinka a kanta duk wani azumi duk wani aikin addini kawai kai ta mana hidima gobe kiyama za mu ci kwaikwayo mutum saba'in a cikin ku a cikin gare mutum dubu saba'in ba mutum dubu saba'in mu yi kwana da ko allah bai lura ba kawai mu wuce da ko aljanna wallahi idan yama wannan bayani sai ka ce allah gafarta malam eh da Allah yanzu matsala ta guda ɗaya shine waya ta babu recharge card aban ɗari biyu da Allah sa recharge card ya fi man alheri akan wannan bayani wallahi tallahi ya fi maka alheri da mutum ya bata ma lokaci a kan haka ba ya ce wai zai su za su za su sama ma rahamar Allah gobe kiyama ka ce dan Allah bar maganar can ba ni ɗari biyu in sa recharge card waccan maganar a batta jama'a kun fahimci maganar da kyau ku saboda shiriya ta Allah ce rahama ta Allah ce ba wanda yake da ita ba kwa ji annabi Musa abin da ya faru da shi wata mata ne annabi Musa suna neman ina taskar da annabi Yusuf ya busu ne kafin ya rasu sai wata mata ta ce ita ta sani amma a gaya wa annabi Musa ba za ta faɗi inda wannan taska take ba sai in ya bata aljanna annabi Musa ya ce eh kina da gaskiya dattijuwa amma aljanna ta ce e ya ce to wallahi ban isa ba ni ban isa ba ki aljanna ba saboda haka in za ki nuna mana ki bauna mana in ba za ki nuna mana ba wallahi sakki nana za mu yi gaba ke ma ki yi gaba annabi musa ya juya da jama'arsa zai tafi sai allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce a je a cewa wannan mata ta je ta nuna wannan taska shi zai bata aljanna sai annabi Musa ya ce dattijuwa ta tana mai ce zo mai abin ya baki mu je ki nuna mana ina fata an fahimci magana mai abin ya bata mu je nuna mana waye mai abin shikenan to in ka gane wannan to kada wani ya yaudare ka wallahi a maganar lahira ba babu wani wanda zai maka aiki ya sama maka lahira kai zaka nema wa kanka yauwa yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim kawai dukiyarka da abin da ka mallaka ko iyayenka suka mallaka ko matsayin babanka ko matsayin ba abin da zai tsina nama amma in kai aiki to in ka je lahira wallahi baka da bukatar sai ka miƙe ka ce Allah bani in shi Allah dama irin ka yake nema wanda suka yi aiki ake nema ake cikiya a wannan rana ana ainihin wato samunka to magana ta kare sai dai a baka abin da kake bukata Allah ya shirye da mu ya datar da mu don haka yake cewa wanda duk ya shiryu ba wanda ya isa ya batar da shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha hatadaitu ya ku masu imani kowa fa ya ta kansa ta kai ta kai gobara bera jama'a ma'ana in dai akan maganar lahira ne to kar ka tsaya wani ya bata ma lokaci kai ka tsaya ka yi wa kanka aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ka tsaya kai wa kanka aiki alaikum anfusakum Allah ya ce la yadhurrukum man dalla duk wanda ya bata daga addinin Allah fa ba zai cutar da ku ba ruwan ku da shi idan hata daitun in dai ku kun samu shiriya magana ta kare dan haka wani bacacce eh ya je can ya tabatan shi idan Allah ya shirye shi ya dawo kan hanya falillahi alhamdu haka ake bukata idan bai shiryu ba kar ya daga ma hankali kai ka bar taka shiriyar jama'a kun fahimci magana kada a dalilin sa kai ma ka bace saboda haka ba hujjar dan abokinka yana shan giya kai ma sai ka sha babu hujja babu hujjar dan abokinka yana zina kai ma ka yi wai kawai in an taba ka ce to ai abokina ne ka san abota a'a za ku yi abotar wutar jahannama wallahi tallahi kar ka yadda da wannan abotar ka yarda cewa wannan abin da yake ba daidai bane kar ka biye mishi kai ka je kai naka aikin wanda Allah yake so ka manta da shi akan wannan shirman nashi amma in ka biye masa wai ai abokinku ne tare kuka tashi da haka duk abin da ya kai ma sai ka yi a'a lallai za a yi bawa aya zaki Allah kiyaye wa man yudlil fala hadiya lahu wanda kuma ya bata ba mai shiryar da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa shi yasa malamai suka ce ba a cewa wa nashhadu ina fata an fahimta yawwa shi yasa in ka zo ka ce nastaghfiruka wa natubu ilaika muna neman gafara ka ya Allah kuma muna tuba zuwa gare ka amma kar ka kuskura ka ce wa nashhadu Allah ilaha illa anta domin malamai suka ce kalmar nashhadu muna shaidawa in kai ka yarda ka shaida za ka ba da shaida akan shaidawar wani ba ka da shaida akan wannan ta iya yiwuwa kai kake ganin sa ya shaida amma shi Allah bai yadda ya shaida ba jama'a haka ne ko ba haka ba to kaga tunda Allah bai yadda ba dan ka ba da shaida ai shaidar banza ce shaidar Allah ita ce shaida saboda haka sai ka yardarwa kanka kai wa ashhadu ni Allah ni Adamu Muhammad na yarda na shaida babu abota da gaskiya sai Allah kai ma ka faɗa haka ni Ahmad ni Abubakar ni Umar ni salihu duka kowa ya shaida wa kansa in ya je kiyama sai Allah ya tabbatar da shaidarsa ko ya kore amma karka wakilci wani jama'a kun fahimci magana da kyau ku ba a wakiltar wani amma wajen tuba ka ce Allah mun tuba wannan kana nema wa jama'a ne Allah ya fi musu zunubansu haka ne kuma haka ba wajen istighfari ka ce Allah muna neman gafara wannan kana nema wa jama'a ne Allah gafarta musu babu laifi amma kalmar shahada ba wanda ya isa ya wakilci wani lallai lallai kai dai dai ka wakilci kanka saura kowa ya je wakilci kansa a gurin Allah Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya to wahdahu la sharika lahu fi mulkihi wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi wahdahu la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi an gane wahdahu la sharika lahu fi rububiyyatihi rububiyar Allah ba wanda ya tarayya da shi ina ma'anar rububiyya shine ayyukan Allah halittun Allah mulkin Allah da dai sauran abubuwa wanda Allah madaukakin sarki yake da sunan rububiyya shi to ba wanda yake da tarayya da Allah akan wannan sannan wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi shi kadai ake bauta ba a hada shi da wani cikin bauta ka da wannan sannan wahdahu la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya cikin sunayensa da siffofinsa hal ta'alamu lahu samiyya ka taba jin mai suna irin na Allah babu ina fata an fahimci magana saboda haka babu mai suna irin nawa irin na Allah tun da kake baka taba ji- shan kwanar anguwar ko kaji an kira wani aka ce Allahu ya amsa na aka ce zo ka taba ji shine hal ta'lamu lahu samiyya ba mai suna irin nawa na Allah babu shi an gane magana da ko sai dai a a bautar da mutum zuwa ga wannan sunan na Allah Abdullahi bawan Allah Abdurrahman bawan Ar-Rahman Abdul Aziz bawan Azizu amma waye Azizun Allah waye Allah Allah waye Rahman din Allah wannan babu laifi amma a cewa mutum Rahmanu gaya haka babu a cewa wani Azizu kawai gaya babu a cewa wani Allahu babu sai wa sai Allah to shi kaɗai ne Allah bahi da wanda suke tarayya da shi cikin wannan sunaye to haka siffofi ba wanda ya tarayya da Allah a siffofi siffar Allah ta ilimi akwai mai irin ilimin Allah ba mai irin ilimin Allah akwai mai iya ji irin na Allah ba mai iya ji irin na Allah akwai mai gani irin na Allah ba mai gani irin na Allah duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi to ko da wani halitta tana da irin wannan siffar to dai ba daidai take da tawa ba da ta Allah ba jama'a wannan fa sune tauhidin su ne aƙidar da ake cewa kowa ya da ita din wannan tauhidi ne ake so mu gane mu fahimta mu aiki da shi to in mun gane wannan mun yi aiki da shi to shine mun cika cikakkun musulmi Allah ka tabbatar da mu akan haka shine yake cewa a wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lalle annabi muhammadu mawansa ne kuma manzansa ne a shaidawa annabi muhammadu bawan allah ne manzan allah ne yana da alaka da abubuwa guda uku zuwa guda hudu na farko dai suka ce ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada allah illa bima shara'a aw bima amara ta'atuhu fi ma amara ayi wa annabi da'a cikin duk abin da yake in annabi yace kaza to abi kar a saba to wannan idan kar yadda da wannan to ka yadda wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kenan wa tasdiquhu fi ma akhbara in annabi yayi magana a gaskata akwai labarbaru da annabi ya bayar akwai hira da taɗi da annabi ya tayi da sahabbai akwai kissoshi da ainihin wato sira da annabi ya tabawa sahabbai na magabata to duk labarin da ya zo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yadda da shi kuma ka gaskata cewa wannan maganar haka take karka yadda ka karyata sai fa idan ta zo daga hanyar da labarin bai inganta cewa annabi ne ya ba da shi ba to nan babu laifi a ce bai inganta ba wannan labarin dan hadisin da ya zo da maganar bai inganta ba haka ne ko ba haka ba amma in har hanyoyin da maganganun suka zo sun zama ingantattu to babu yadda za a yi ka karyata kana karyatawa kuwa to ka soke wannan magana ta cewa a ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan magana taka ta warware daga wannan lokaci saboda haka dole ne a gaskata cewa lalle annabi muhammadu manzan allah ne shine ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar sannan wajtinabu ma naha anhu a nisanci duk abin da annabi ya hana duk abin da annabi ya ce kar a yi to kar ka yi wazajara ko annabi ya tsawa a kai cewa wannan abin ba daidai ba ne to kar ka aikata shi wa allah yu'badallah kar a yadda abauta wa allah illa bima shara'a sai da abin da annabi ya shar'anta annabi ya ce a yi kaza ibada iri kaza nau'i kaza da yanayi kaza to dole a yi wannan ibadar a wannan yanayin idan ba a yi ibadar da wannan yanayin ba sunan ibadar haba'an mansura Allah bai karba ba kuma wallahi ba za a samu lada ba wallahi ba za a samu lada ba me dalili saboda annabin nan shi kadai ne Allah ya yarda a bi shi akan abin da ake so a yi na addini to sai ka zo kana yin abin da shi ba shi ya ce ka yi ba kuma ba shi ya shar'anta yi ba don Allah yana za ka samu lada ba za ka samu ba haka ne ko ba haka ba ba za ka samu ba yanzu don Allah jama'a zai yiwu zai yiwu dagacin anguwarku ya rubuta maka appointment a ministry of communication federal ministry of communication na fata an fahimta ya ce ya baka darakta da na gacin anguwarku jama'a ku fahimci magana da nake da kyau ya baka darakta a ministry of communication federal ministry of communication ina ƙara nanatawa sai ce ya baka darakta a nan ya dauki appointment ya baka a ta celebrating ana ta kon- abin nan congratulation ko shikenan sai ka zo ka zauna kana jiran salary idan wata ya zo ƙarshe zai yiwu a'a zai yiwu ba zai yiwu ba ko to wallahi haka idan kai bauta ba annabi ne approving ɗinta ba wallahi ba za ka samu lada ba in dai ka yadda dagaci ba zai baka appointment a federal ministry of communication ka samu salari a ƙarshen wata ba dole sai minista ya sa hannu ko ya sa hannu cewa shi ya baka haka ne ko ba haka ba sannan salarin ka yi mai ya shiga ka yadda da wannan to da Allah ya aka ka yarda kake wa ibada daga gurin wasu wanda ba Allah ne shar'anta cewa ka yi ba ba annabi ne ya approving din cewa wannan ibadar a yi ta ba jama'a kuna fahimtar magana wannan karamin misali ne to daga nan zaka gane inda mutane suka bata amma fa har yanzu jama'a da yawa ba san sun bata ba me dalili suna ganin har yanzu wannan ayyukan da suke wanda babu stamp din manzon Allah akan wannan aikin babu yardar annabi a kai ba cewa shi ya ce a yi suna nan suna sa Allah ran Allah ya ba su menene lada amma wallahi ba zai bayar ba saboda Allah ne kadai ya ba annabi damar ya approving cewa wannan ibada ta yi haka ne ko ba haka ba shi kadai aka ba wannan damar in har bai sa hannu akan ta ba bata karbu ba to shikenan wallahi yanzu bata lokacin ka kake bawan Allah ku ya hakuri maganganun suna da zafi amma babu yadda zamu yi haka Allah ya ce a faɗa kuma haka annabi ya ce a faɗa in aka ɓoye maka an yaudare ka na fata kun fahimci magana za ka je kai ta yin wasu abubuwa ne ba ka da hujjar yin su kuma ba ka da lada a gurin Allah ko babu wanda ya faɗakar da kai su don haka za ka yi ta tafiya cikin duhu ba ka san kai ma a cikin duhu kake ba to shi yasa gara a yi bayani in ma ka ji bai maka ba dai oho ma ka ji abin ba daɗi mhm amma dai maganar ita ce ta gaskiya babu wani kauce-kauce wallahi dole sai an faɗe ta Allah ya shirya da mu shi ne yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne ma'ana shi Allah kaɗai ya turo domin a bi shi a yi abin da yake so sannan a samu ainihin wato natija malam ya ce sai annabi ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haƙƙa tuƙatihi matuƙar jin tsoronsa wala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu face sai kuna musulmi malamai suka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi dinnan wasu malamai suka ce gogaggiya ce wacce ce ta goge ta hine fattaqullaha mastata'atum wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum ko wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku sai malamai suka ce wannan aya ta goge ya ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi sai kuma suka ce ba goge ta tayi ba hukuncin yana nan na haqqa tuqatihi din amma abinda ake nufi da haqqa tuqatihi yayin da ni kowa ne a matsayinsa na mai tsoron Allah zai iya tashi cikin dare yayi sallan nafila raka'a uku da wuturin kwaya daya shine haqqa tuqatihi dinsa wani kuma zai iya tahiye raka'a biyar da wutarin abin nan hudu da wutarin kwaya daya shi kuma shine hakka tuqati hidinsa yayin da wani zai iya sadakar naira dubu ɗari shine hakka tuqati hidinsa wani kuma zai iya sadakar naira miliyan ɗaya shine hakka tuqati hidinsa ma'ana kowa yana jin tsoron Allah ne yayi aikin addini gwargwadon irin capacity na me na tsoron Allah shi jama'a kun fahimci magana idan tsoron ka ya kai ka ƙura a daka ba laifi an baka dama is allowed ka yi in kuma tsoron ka bai kai ba to lallai dai ka yi iya abin da za ka iya amma dai ka sani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba Allah bai dora wa rai ba face abin da za ta iya don haka duk wanda kaga yana wahala a musulunci ko yana wahala a addini wallahi ba Allah ne fa ya dora mishi ba wa ma ja'ala alaikum fid dini من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا Allah ya ce ba mu sanya muku kunci da damuwa a cikin addini ba tafarkin babanku ne fa annabi Ibrahim tafarkin babanku babu damuwa a cikinsa millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimi min qabl wa fi hadha shi ya sanya muku suna musulmi tun kafin yanzu da yanzu da muke magana na fata ana fahimta saboda haka in kaga ana wahala ana dakuwa ana garuwa ana cin bakar wahala a addini ana zufa an rasa inda za a shiga wallahi ba Allah ne ce ayi wannan abun ba ba annabi ne ce ayi ba abinda Allah ya ce ayi to shi wannan abun Allah ya san za a iya ya ce ayi shi ya san ba za a wahala ba wajen yin sa abinda annabi ya ce ayi Allah ya annabin ya san za a iya ba za a wahala wajen yin sa ba shi yasa ya ce ayi shi jama'a kuna fahimtar magana yasa cikin hadisi annabi yake cewa inna dina yusr walan yushadda dina ahadun illa ghalaba inna dina lalle addinin musulunci da kake gani yusrun sauki ne gaba ɗaya a cikin shi ba wani abu mai wahala a cikin addini walan yushadda dina ahadun illa ghalaba ba wanda zai kuntata wa al'umma ya takura su ya hana su sakat a cikin addini face sai addini yayi galaba akan shi kuna ga jama'a sallah ce mu'azu dan jabal ya ja ya tsawaita karatu mutane suka yi ta complain da aka kai ƙarar shi gurin manzan Allah wa hamarra wajhu rasulullah kafin ka ankara fuskar manzan Allah ta yi jawur kadan sa idan sa ya kada ya fada mu'azu da fada yace aturidu an takuna fattanan ya mu'az mu'azu kana so ka zama fitinanne ne cikin addinin Allah kana so ka hana mutane sakat kana so mutane su shiga damuwa su kasa zuwa sallah saboda kai jama'a kuna fahimtar magana kada ka kuskura a matsayinka na musulmi kowa ya shaide ka cewa in dai bin ka za a yi wahala za a sha in dai ta abin da kake so ne ko tsarin da ka taho da shi ne za a bi ba wanda zai ji daɗi wallahi kar ka yadda da wannan ka zamanto baina zalika qawama Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ya ce haka nan muka sanya ku al'umma adala matsakaiciya ba ta wuce gona da iri ba ta gazawa daga inda ake so ta je ta kai baka gaza ba daga inda ake bukatar zuwanka sannan kai kuma baka wuce inda aka ce ka je gurin ba jama'a kuna fahimta wallahi wannan shine addinin musulunci kuma shine tsarin addinin Allah don haka ba wahala ba kunci ba damuwa ba takura aikin hajji aka je jama'a wannan sai ya zo ya ce ya rasulullahi ban ankara ba ban yi aski ba na je ne yanka ko ban yanka ba na je ne aski sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ifa'al wala haraj je kai ba matsala aikin hajjin ka ya zama karbar ya rasulullahi kai ban ankara ba ban ankara ba kawai sai gani nazo ina dawaful ifada alhalin ban zai nayi jifa ba ina fata an fahimci magana ko gani ina abun nan jifa ban je nayi dawaful ifada ko wani abu kamancin haka sai manzo Allah ya ce if'al wala haraj je ka ba matsala karka damu aikin hajjin ka yayi marawaicin hadisin yace wallahi ba a zo da manzon Allah wata damuwa ba a wannan ranar na cewa wani ya gabatar da wani abu kafin wani abu ko kuma ya yi wani abu bai yi wani abu ba illa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa'al wala haraj fate sanda annabi ya ce masa je ka aikin hajjin ka ya karbu baka da wata matsala me dalili saboda sauki kuma wallahi ba za ka gane wannan maganar da yanzu nake faɗa ba sai Allah ya jarrabe ka da zuwa aikin hajji idan ka je aikin hajji za ka gane wahala da ke cikin aikin hajji sai ka ga cewa yanzu idan aka ce sai ka yi kaza sannan ka yi kaza sai ka manta kuma kai kaza ba kai kaza ba to yanzu ka yi ribas ka sake dawowa ka yi kaza sannan ka yi kaza sai ka ji wallahi gara ka haƙura a biya ma kuɗin jirgi a yi firo da kai billahi da a wani loka Najeriya Allah za ka ji gara kawai ka dawo saboda bakar wahalar da ke cikin aikin hajji jama'a akwai wahala ba yar kankanuwa ba to daga nan za ka gane annabi ya san mai jama'a suke ciki ya sa ya sauƙaƙa musu to wannan di yana daga cikin karantarwar addinin musulunci da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk abubuwan nan a bi su a hankali har a zuwa a gane addinin Allah ganar da mu baki ɗaya da ni da ku shine ke cewa a kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon jin tsoron Allah wala ta mutunna illa wa antum muslimuna kar ku mutu face kuna musulmi mun faɗa muku cewa duk annabawan nan gaba ɗayan su alfaharin su hinin su mutu suna musulunci annabi yaqub an kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun annabi yusuf rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعل شيما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين an gane magana da kyau ko saboda haka wannan take na musulunci shine babban taken da kowanne musulmi zai amsa shi yasa malamai suka ce ba laifin an tambaye ka kai menene ka ce ni musulmi ne babu laifi wannan daidai ne kar ka kuskura ka ɓoye kai musulmi ne ko a ina ka tsinci kanka ko a tsakiyar suwaye ne ka ce ni musulmi ne yau me ne laifi ne dan na zama musulmi jama'a jama'a haka ne ko ba haka ba laifi ne dan na zama musulmi a tsakiyar wanda ba su ba jama'a kuna fahimtar magana ka fito da abin nan na addininka ka bayyana mutunci da darajar addininka ka kuma yi bayani akan ɗabi'u da halayen addininka ka yi bayani akan kima da martabar addininka da tarbiyyar addininka wannan kan ba a yadda ba wani ya ɓoye ka fito da hikarara a duk inda ka tsinci kanka a tsakiyar ko suwaye ka fito ka nuna kai musulmi ne kuma kana kishin addininka da haka wannan abun addini na ya hana ba zan yi ba amma abin takaici da mamaki jama'a yanzu wannan shine title din addinin mu kuma shine abin da ake so mu baza na ɗabi'u masu kyau da halaye na addinin mu amma wallahi malam in ka je ka wasu gurare sai ga ba hakan musulman mu suke nunawa ba so da dama ma zaka samu da su ake hada kai a hada baki a cutar da jama'a kuma idan an zo an taba yana cewa shi musulmi ne wallahi ka cutar da addini bawan Allah ka cuci waɗanda suke cikin addini wanda ba su da irin halinka ka cutar da wannan ƙur'anin da wannan manzo da wannan addini gobe kiyama ba za ka haɗa ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lumana ba saboda baka kyauta wa musuluncin shi da addinin shi da littafin shi ba duk inda kake ya zama ɗabi'arka ta addini tana bazuwa tana kuma ganuwa tana kuma yaɗuwa a cikin al'ummar da kake rayuwa da su imma dai musulmai ne yan uwanka imma ba musulmai bane yan uwanka ya zamanto kana da wani abu da kake nunawa na cewa fa kai wannan abun daga addinin ka ka koyo shi yanzu ka zo kake nunawa al'umma cewa ya kamata su gane shi nawa ne cikin al'ummar musulmi suka suka ce sun musulunta amma fa ba halin musulmi suka kalla suka musulunta ba musuluncin suka karanta ina fata kun fahimci magana a cikin littattafai na malamai da ƙur'ani da ayoyi da hadisai da suka ga yadda karatun musuluncin yake wannan sai ja suka musulunta akwai wanda babban mawaki wanda ba musulmi ba ne da ya musulunta da ya shigo cikin al'ummar musulmi mu'amala sai ce wallahi inda a ce ya fara yin mu'amala da musulmi kafin ya karanta musulunci babu dalilin da zai sa ya musulunta ya ce amma inda Allah ya taimake shi shine musuluncin ya karanto tukun ya ji irin tarbiyya da zaƙi da mazar ƙwaila da alherin da ke cikin addinin wannan sai ya jahi zuwa game musuluncin sai da ya shigo da ya mu'amalanci wanda suke cikin addinin membobinsa sai ya ga da yawa daga cikinsu ba su da wannan tarbiyyar da wannan tsarin ya ce to inda a ce mu'amalar ya fara yi ba karatun ba to da zai wahala ya karɓi musulunci jama'a ku dinga nuna halayenku na musulunci a aiki kake kana ofis wallahi tallahi duk abin da musulunci ya ce ba a so karka yadda ka yi shi ka tsinci kanka a gurin wasu mutane kuna hulɗa guri ɗaya kuna wani abu tare ka bayyana musu cewa fa addinin ka ga abin da ya koyar musulmai ne yan uwanka su ne ai daɗin wa'azi ma daɗin faɗakarwa yadda za ka faɗa kai ka tsaye don kana magana ne da wanda kuke addini ɗaya sai jama'a ko ba musulmai ne yan uwana ba eh to me yasa kuke kaza ta to me yasa ba za mu yi kaza a'a musulunci ya hana wannan abinda musulunci ya ce shine mu yi kaza mu yi kaza kar mu yi kaza kar mu yi kaza jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko yanzu kuna ga duk inda aka samu wani mutum wanda ya fito zai nuna kishin addini ko da cikin shugabanninmu wallahi malam sai kaga ya zamanto yana fama da guilty yana fama da damuwa da bakin ciki saboda yan uwan shi su za su fara cin kafar shi yan uwan shi su za su fara cin kafan shi suna kokarin taɗiye shi suna kokarin sai sun kifo shi daga wannan abin da yake so zai aiwatar na addini to wallahi ina so ku sani musulunci bai koyar da mu abubuwa wanda yake na rashin arziki da rashin albarka a cikin yan uwanmu da kuma sauran waɗanda ba mu ba abin da musulunci ya koyar da mu shine kai mu'amala da kowa gwargwadon iyawa idan dai annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi rayuwa da kafirai har su zo suna ganin cewa su wannan mutumin wallahi ba wai ba su yarda da shi ba ne duk abin da su ya zo da shi sun yarda matsalar guda ɗaya kawai shi ne me yasa da Allah ya tahi turo shi bai turo shi a cikin ɗaya daga cikinsu ba sai ya zaɓo daga wancan ɓangaren ya ba shi annabta Bas- ba sun yadda komai na annabi ya musu addinin ya musu tarbiyyar ta musu mu'amalar ta musu komai ya musu kawai hasadan min indi anfusihim ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah ya ce da yawa daga cikin kafirai daga cikin ahlul kitabi ba sa fata wani alheri ya same ku menene dalilin da yasa saboda hasada ba wai ba su yadda da abin da kuke kai daidai ba ne wallahi sun sani ba wani wanda yake ya shiga al'ummar musulmi ya yi mu'amala ya karanta littafin musulunci wanda bai yadda musulunci gaskiya ba ne ba matsalar kawai shine dan me yasa su ba a cikin su wannan addinin ya taso ba shine kawai damuwa Allah ya yi mana ya shiryar da mu ya dora mu akan hanyar daidai dan haka kar mu yadda mu mutu muna ba ce muna musulmi wannan ita ce daraja da martaba ta ƙarshe da Allah zai maka a ce ka mutu kana musulmi ba kafiri ba ka mutu da kalmar shahada amma fa ina so in ƙara jan hankalinmu cewa mutuwa fa kana musulmi ba shine kana- ka mutu kana sallah ba kawai ko ka mutu kana azumin ramadan ba kawai ko kuma ka mutu kana cewa la ilaha illallah ba kawai Mm-mm. aiki da kalmar da kuma abin da ke cikin kalmar a dunkula a cushe wanda ake so ka fahimta kuma kai aiki da shi shin kana yi to wannan shine darasin da ke cikin littafin ya kalmar take yaya ake mu'amalantar ta me ke warware ta menene wanda yake ƙara gyara ta me ta umarta ai me ta hana ai kalmar shin ka hannu daga abin da ta hana kuma kana umartuwa da abin da ta umarta wannan shine tambayar da ya kamata kowa ya wa kansa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci ran wannan wato matar wannan rai daga ita ran wa batsa min huma rijalan kafira wa nisa'a kuma ya yada a tsakanin wannan mata ita ce hawa'u da wannan miji shine annabi adamu maza da mata da yawa Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi shine wani yi min dan Allah ashe Allah nan yana da girma da ka hada shi da wani ka san cewa girman sa ya kai in ka hada shi da wani ya baka girmansa ya kai in ka hana shi da wane kace wane dan Allah kar ka yi kaza zai iya bari to wannan Allah ashe yana da girma da har kake hada shi da mutane to kai me yasa baka jin tsoron sa jama'a kun fahimci magana shine Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda in kun tashi kuke roƙon junan ku da shi wane dan Allah yi kaza wane dan Allah bar kaza wane dan Allah ba ni kaza wane dan Allah kar kai kaza yanzu Allah nan yana da girma da har kake haɗa wani da shi to kai ma ka ji tsoron shi wal arham kuma ku ji tsoron zumunci kar ku yanke ta fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi sai ce me wa tuqatti'u arhamakum a can kuma ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سيتي الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل kuma suke yanke abin da Allah ya yi umarnin a sadar da shi malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa mutanen da suke yanke abin da Allah ya yi umarnin a sadar da shi su ne masu yanke zumunci Allah ya yi umarnin a sadar zumunci su kuma sai suka yanki to da su Allah yake magana duk da cewa akwai fasarorin malamai cewa a wasu malamai sun ce ana nufin a sadar da manzanni tun daga kan annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad to amma wasu sai suka yanke suka ce daga kan annabi Isa ba su yarda da duk wani annabi ba wasu suka ce daga kan annabi Musa ba su yarda da duk wani annabi ba sune Yahudu ko Nasara kuma suka ce a daga kan annabi Isa sun yarda da annabi Musa amma ba su yarda da annabi Muhammad ba yahudu kuma suka ce sun yarda da annabi musa amma ba su yarda da annabi isa ba to shine sun yanke abin da allah ya umarnin a yi mai a sadar da shi a sadar da imani da waɗannan manzanni gaba ɗaya to amma su he suka yanke waɗancan suka tsaya akan annabi musa waɗancan suka tsaya akan annabi isa mu kuma da muka zo duk sai muka haɗi muka ce gaba ɗayansu kullum amanna bihi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun mun yi imani kaf gaba ɗaya da su jama'a kuna fahimta Allah ya shirye da mu inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai lura da sa ido ne akan ku yana kula da mai kuke gudanarwa yana kuma lura raqibun kenan ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadidan in za ku faɗi magana ku faɗi magana wacce take ta daidai ita ce qawlan sadidan maganar da ba ƙarya ba ba munafurci ba ba ƙeta ba ba mugunta ba ba hassada a cikinta babu komai tsantsar gaskiya ita ce kaulan sadida shine wani guri yace wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zaka in za ku faɗa mutane magana ku faɗa musu magana mai kyau wa qulu lin nasi husna cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmuta wanda duk ya imani da Allah da ranar kiyama to in zai magana ta zama alheri ko kuma idan ba zai iya faɗin alheri bai shiru da bakin shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko ya shiru da bakin shi amma in zai yi magana to ya zama alheri zai furta Allah ya sa mu dace yuslih lakum a'malakum idan kuka yi haka Allah zai gyara muku me ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu wanda duk yaji tsoron Allah ya bi Allah kuma ya bi manzon Allah faqad faza hakika wannan ya rabo ta fauzan azima rabo wanda yake mai menene mai girma kwarai da gaske an gane ko amma ba'ad wannan amma ba'adun jama'a na sha muku magana akan ta Imam bukhari har babu ya bude akan ta babu amma ba'adu babun da ke magana akan in ka gama wannan magana ka ce to amma ba'adu mu ba wai da larabci ba ko da Hausa idan ka zo za a yi mitin ko za a tattauna bayan ka gama wannan khutbatul haja dukkanin godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa wallahi ko ba za ka iya haddace larabci ba ka haddace da Hausa tun nan an zo ana fasara to ka dauki Hausar mana ka haddace in ka zo ba za ta karanta da larabci ba eh to karanta da Hausa dukkan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa wanda Allah ya shirye shi ne cikakken shiryayye wanda kuma ya bata ba mai shirye da shi sai Allah bayan haka ya haka ka taho ka taho har ayoyin duka karanto su ka dinga yawan sauraron malam albani zaria yana yawan fasara khutbatul haja da hausa tun daga farkonta har ta har ayoyin duk sai ya fasara su jama'a kun fahimci magana da kyau ku don kana sawan sauraro akalla kai ma zaka riƙe in ba zaka iya larabci ba sai ka yi ta da hausa Allah shi yadda fa inna asdaqal hadisi kitabullah lalle mafi gaskiyar zance shi ne abin da ya zo a cikin littafin Allah babu abin da ya kai littafin Allah gaskiyar zance saboda babu karya a cikin sa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa khairal huda ko wa khairal hadi duk zaka iya fada wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle mafi alherin shiriya kuma ita ce shiriyar da ta zo daga manzan Allah shi yasa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin in kun bi shi to kun shiryu ba abin da ke kan manzo illa isarwa mabayyaniya wa sharral umuri muhdathatuha mafi alherin al'amura kaf sune abubuwan da aka kirkiro su aka danganta su zuwa ga me wa sharral umuri ko wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura gaba daya na fata an fahimta muhdathatuha sune abubuwan da aka kirkira aka danganta su zuwa ga menene zuwa ga addini duk abin da aka kirkira aka ce Allah ne yace ayi ko annabi ne yace ayi to babu abin da ya kai wannan sharri saboda kai kana yin sa dan nufin kana neman lada alhalin kuma Allah ko kallon ka ba zai yi ba wallahi da Allah akwai sharrin da yafi wannan kana abu kana neman lada alhalin Allah bai san kana yi ba ba abin da ya fi wannan sharri haka ne ko ba haka ba shine wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkire shi kuwa aka danganta shi da addini sunansa bid'a wa kullu bid'atin balala kuma dukkanin bid'a sunanta ainihin wato bata wa kullu dalalatin fin nar haka kuma dukkanin wata wato dalala bata fin nari tana cikin wuta to jama'a ku lura kun ga wannan gurin fa inna أصدق الحديث كتاب الله كو وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كلورا idan kai mai karantawa ka zo karantawa in ka ce wa khairal hadi hadi muhammadin to kai karkace sallallahu alaihi wasallama domin a cikin hutubatul hajan babu wannan sallallahu alaihi wasallama din abinda muke nufi shine shi annabi bai ce ka ce sallallahu alaihi wasallama ba amma masu sauraron ka na fata kun fahimci magana su za su ce sallallahu alaihi wasallama shi yasa za ku ga yawanci in nazo khutbatul hadha in nazo wannan gabar wa khairal hadi hadi muhammadin sai duk ku rude da sallallahu alaihi wasallama ne kuma sai in wuce wasu na san suna cewa "Ah, to me yasa malam baya amma watakila bai iya rubuto tambaya ko ya tambayi me dalili ba to shi yasa galibi sai wani abu ya zo gaba sannan muke yin bayanin sa a ka'ida kai ba za ka faɗa ba amma mamu da suke zaune suke ji to su kuma nan wajibi ne su faɗa saboda manzan Allah ya nuna kuma nan kuma in an faɗi sunansa to tsantsan rowa ta kai rowa kai kuma ka ƙi cewa sallallahu alaihi wa sallama jama'a kun fahimci maganar da ke ku saboda haka kai zaka ce sallallahu alaihi wa sallama amma manzan abin nan shine karantawa ba lalle bane sannan ku lura akwai gurin da ake cewa wa kullu bid'atin kaza an ce marji'uha ila nari makomarta wuta to bai zo dai anan ba wa kullu dalalatin fin nari aka ce haka ne ko ba haka ba to akwai kuma wanda zaka ji saboda zangayi a'azana Allah wa ajarana minan nari yana ƙara addu'a wai Allah ya tsare mu da kuma ya mana kaza daga menene daga wuta addu'a ce mai kyau Allah ya saka da alheri amma bata zo anan ba kuma wallahi kun ga irin waɗannan abubuwan su ne suka dinga shigo da bid'o'i ku lura suka dinga shigo da abubuwan da asali babu su a cikin wata magana da annabi yayi amma saboda masu zangayi na fata an fahimta da masu tebe rabari sai su suka zo suka kakkara abubuwa sai wani ya haddace a haka sai ya dauka haka annabi ya faɗa sai ji shi ma yana yi sai ya dinga karawa da wannan asali babu wannan a ciki ku lura da wannan jama'a wannan shine yana daga cikin abin da ake din wajen tace da kuma gyara wannan addini yadda ka khutbatul haja din nan a nan yadda ka ganta a rubutan nan to ka haddace ta a haka haka ake ta karka kara karka rage kana ƙara wani abu ka ƙaro bid'a kana rage wani abu ka ƙara bid'a kuma jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu amma ba'adu malam sai ya ce bayan haka fa awwalu ma yajibu ala al-ibad to yanzu ne malam zai fara littafi ya gama duk muqaddima ta farko da ta biyu gaba daya yanzu ne za a fara doron littafin ya ce farkon abin da ya wajaba alal ibadi akan bayi al'ummar musulmi gaba ɗaya shine ma'arifatul amrin ladhi khalaqahumullahu lahu shine mutane su san meye dalilin da ya sa Allah ya halicce su farkon abin da ya kamata duk musulmi ya sani shine ya san meye dalilin halittar shi jama'a kun fahimci magana kuma sani wanda yake na yankan shakku ma'arifatan jazimatan ko jaziman sani na yankan shakku ma'ana ka san abun ba wai sani na cewa eh an ce abautawa Allah shine dalilin halitta to shikenan ka tsaya anan kawai an ce abautawa Allah dalilin halittar mu shine mu bautawa Allah shikenan ka tsaya a'a ya ake bautar me ke bata bautar me nau'ukan ibadojin su wanne ne karbabbu cikin su wanne ne in kai ba za a karba ba ina fata kun fahimta ina dokoki da sharuɗan da aka ginda akan duk wata bauta da Allah ya ce ka yi kuna ina fata ana fahimta ta da kyau to wannan shine ma'anar ka san menene dalilin da yasa Allah ya min ya halicce ka wa akhadha alaihimul mithaqa bihi kuma Allah ya rike alƙawari tsakaninsa da me da mutane akai ina fata an fahimci magana domin Allah ya rike alƙawari da mu akan cewa za mu bauta masa ba za mu bauta wani koma bayansa ba a cikin tun muna cikin tsatson annabi ibrahim abin nan annaba adam dukkan mu nan ba wai ni da nake magana ko kai da kake kowa a duniya sanda Allah ya magana da shi yace in ka zo duniya zaka bauta mun kace eh kai da zaka bauta wa Allah kayi alƙawari shine mai mai infraji din sai yake karantawa ina yawan karanta muku baitin ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yin azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba ma'ana ka yi alkawari tsakaninka da Allah cewa za ka zo ka bauta masa kuma bautan nan ba za ka yi ta cikin jahilci ba za ka nemi sani na wannan bautar kuma ka yi ta a cikin sani amma sai ga shi ka watsar da wannan bauta baka yi ta yadda ya kamata ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to wannan shine matsalar da jawa'a da yawa suka fada a cikinta ba kai alkaya alkawari za ka bauta wa Allah amma kaki to wannan yana daga cikin problem din saboda haka kowa sai ya san cewa akwai alkawari tsakaninsu da ubangiji don allah san da ya tambaye mu ya ce alastu bi rabbikum ni ba abu ubangijin ku bane qalu bala muka ce tabbas mun yadda allah kai ne ubangijin mu kai ne mahaliccin mu kai zamu bautawa shahidna ko an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilu mun shaida allah ya ce saboda kar gobe kiyama in zo in tambaye ku ku ce kun manta ka san dan adam da ba da uzurin mantuwa haka ne ko ba haka ba to Allah da kiyasan halin ya ce to na yi muku wannan ne saboda kar kiyama ta tashi in ce ina bautar da muka yi alkawari da ku ku ce kun manta ba mu yi haka da ku ba shi yasa ne muku wannan tambayar mala'iku ku rubuta mun yi alkawari da su za su bauta mu ina fata an fahimta jama'a ba mu ba sauran gama gari annabawa ma san da wannan san da Allah ya wannan alkawarin da su wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ya ce idan na turo wani manzo za ku yadda ku taimake shi ku agaza masa ku yi imani da abin da ya zo da shi suka ce mun tabbatar Allah ya ce to ku shaida ni ma ina cikin shaidu ina fata an fahimta ya yi alkawari da yahudu wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku muka daga dutse a saman ku yahudu tuba babu mana saboda tsabar kangara fa da suka kibin Allah sai Allah ya sa mala'iku suka daddaga dutsen duru saina'a Allah ya sa mala'iku suka ɗaga shi sama wa izina ta ƙanar jabala fauƙahun ka annahum zullatun ka annahu zullatun ko fa annahu waƙi'un bihim ka tuna lokacin da muka ɗaga dutsen ɗuru saina a kan yahudu sanda ya musu inuwa tukunna Allah ya ɗaga dutsen a kansu Allah ya ce ko ku yadda ko in rotso shi a kanku wallahi suka ce mun yadda sanda aka haka da su fa amma saboda tsabar kangara fa sanda suka warware alkawarin Allah ya ce fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum saboda warware alkawarin yahudu muka tsine musu albarka waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama kekasassu yuharrifuna alkalima an mawadi'i suna juya magana daga yadda Allah ya faɗe ta wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi suka manta da yawa daga cikin rabon abin da muka wa'azantar da su da shi muka yi musu faɗakarwa muka ja hankalin su da shi Allah ya ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba kana tsinkayo ha'inci daga gurin yahudu da nasara jama'a mun gushe ganin gurin mun daina ganin ha'incin yahudu haka Allah ya alƙawari karanta suratul ma'ida jama'a kun bayyana magana ya ce ba za ka gushe ba ha'incin yahudu ba za ka taɓa rabuwa da shi ba kuma har yanzu abin da muke gani kenan maha'inta yasa in ka biya musu bata za ka yi ba za ka yi rabo ba ka warya yahudu ka kama sahabban annabi muhammad wallahi shine tsiran ka saboda allah ya riga ya buga stam a kansu cewa mutanen banza ne ta kowace fuska ba a zaman lafiya da su ka je ka ga duk wutar da suka kunna yanzu ka duba saboda tsabar munafurci donald trump ya kulla yarjejeniya tsakaninsa da ina da kasar ina ka gani kaga matsalar ku ai ba ku bibiyar menene addinin ku ke ciki da Isra'il sannan ya kulla yarjejeniya da ina muna ba maganan kafiran muke muna maganan kasashen larabawa da kasar Dubai ya kulla yarjejeniya da su su Qatar din sun shigo ciki haka ne ko ba haka ba kuma wannan munafurci ne domin an sha yin wannan yarjejeniyar tsagaita wuta a kan filistin a yi kamfen da ita saboda amerika ta samu abin da take bukata sai an gama cimma buri tukunna sai kuma a dawo da waɗannan ƙasashen da aka yi wannan yarjejeniyar sai a dawo kuma a sake rugunsumuwa akan falastinawa a ci gaba da kashe su kullum haka suke kullum haka suke Allah ya kiyaye saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya ainihin wato sani da haka Allah ya rike alkawari akai wa arsala bihi rusulahu ilaihim Allah ya turo manzanni akan wannan abun cewa haka za a yi wa anzala bihi kutubahu alaihim kuma wannan abun da aka yi alkawari da mu da Allah a kansa ne Allah ya saukar da menene littattafai na fata an fahimta wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah da wannan abun ne dan wannan abun ne aka halicci menene duniya da menene da lahira wal jannatu wan naru saboda wannan abun ne Allah ya halicci wuta ya halicci menene ya halicci aljanna wa bihi haqqatil haqqah saboda wannan abin ne mai tabbata za ta tabbata ita ce alhaƙa malhaƙa wa ma adraka malhaƙ kazzaba samud wa adun bil qari'a fa amma adun fa uhliku bi taghiya wa amma samud fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya wa fi sha'nihi wa waqa'atil waqi'a ko kuma da wannan alƙawarin ne na bautawa Allah alwaƙi'atu waƙa'at mai afkuwa ta afku ko za ta afku ita ce kiyama a kansa Allah zai tada kiyama idza waqa'at alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba wa fi sha'anihi tunsabul mawazin a sha'anin wannan alƙawarin da muka yi da Allah na bauta masa shi kadai Allah zai kafa menene mizani na fata an fahimta za a kafa mizani domin auna ayyukan bayi wata taɓayar suhufu sannan za a rarraba takaddu wani ya kama da hannunsa na hagu wani ya kama da hannunsa na dama a cikin hutubar da muka yi jiya ci gabanta daga ciki akwai wani aiki ba zan faɗe shi ba sai mun zo hutubar wanda wannan aikin da bawa yake yi gobe kiyama idan aka watso takaddu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in aka watso takaddu sai bawan ya ɗaga hannu zai karɓa tasa da hannun menene hannun hagu hannun hagu wannan aikin da yake yi sai ya zo sai ya kamo takaddar daga hannunsa na hagu ɗin sai ya ɗaga hannunsa na dama sai ya danka masa takaddarsa a hannun shi na dama wannan aikin ya taimake ka ko bai taimake ka ba biyo mu sati mai zuwa a kutuba za ka ji wannan aiki ne kana wasa da hi ko kuma kana sakaci da hi shi ne wanda in ka ɗaga hannu an watso takaddu kana tafa da hannun hagu khalidina fiha abada wuta wallahi shi wannan aikin sai ya zo in ya ga ka ɗaga hannu za ka kama takardarka da hannun hagu sai ya dankwafe hannunka na hagun sai ya ɗaga hannunka na dama sai ya kamo takardar sai ya danka ma ita a hannunka na dama akwai aiki ko babu akwai aiki Allah ba mu ikon gyara al'amuran mu jama'a lokaci ya tafi za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci amma kafin na ajiye abin magana akwai maganganu da nake so zan yi kusan guda shida zuwa bakwai abu na farko akwai wani bawan Allah ci gaba da samun gudunmawa da muke domin sanya wannan karatuttuka da muke akwai wani bawan Allah ana ce masa Buhari Muhammad wanda ya tura mana kuɗi naira dubu goma Allah ya saka mishi da alkhairin Allah ya biya shi da aljanna ya kuma jikan mahaifiyarsa kamar yadda ya faɗa min shekaru da yawa ta rasu yana mai neman asata addu'a Allah kai wannan lada zuwa kabarinta to Allah gafarta mata Allah kuma ya mata rahama malam Buhari Allah ya kara maka arziki mai albarka sannan still kuma ya turo da Qur'ani ga sunan guda goma a ya shigo da su akan abawa mabukata da fatan Allah ya saka mishi da alkhairi duk harafin da za a karanta da wannan littafi Allah ya kai maka ladan zuwa cikin akawun ɗinka to wannan shine to sannan sai akwai wani bawan Allah daga Cote d'Ivoire daga kasar Cote d'Ivoire ya kira mu ta layin fejinmu na abin nan facebook da muke yada karatu ya ce ya ji bayani dangane da kayayyakin aiki da muke nema na kwamfutoci da kayayyakin aiki da muke so mu ƙara inganta kayayyakin aikinmu to aka yi ta communicating da shi dai ya turo kuɗi ina jin da kuɗin da ya turo dai kuɗin najeriya naira dubu ashirin da biyar ne to amma saboda akwai western money kuke ce masa ne ko meye ne in za a turo kuɗi daga western union jazakumallahu khairan na ɗauka western money ne ai yawwa western union to da aka turo kudin sai zama akwai charges da aka dan cire sai zama naira dubu ashirin da hudu da ɗari uku da sittin ko yawwa kusan ɗari shida da wani abu dai sun tafi allah ya saka mishi da alkhairi yanzu haka yana bibiyar mu domin duk karatun da muke yi yana bibiya shine ya ji wannan sanarwa da ku duba jama'a daga kwadebuwa kwadebuwa ka ji da kyau wala hausar sama haka haka dai aka yi ta tattaunawa dai har aka gane me ake nufi ina fata an fahimta wallahi malam yana hausar wata iri ya ce to malam Allah ya saka mun ji irin kokari da ake kuma mun ji bukatar da ake da ita mu ma ga namu gudunmuwar ta ina za a turo aka yi ta communicating da har kuɗi suka shigo Allah ya biya shi da aljanna kun ga wannan shine abin da nake faɗa muku yanzu kai kana da kuɗinka zaƙin su ya hana ka bayar kullum za ka zo nan da kai za mu yi karatu kana jin zaƙin kuɗinka kai ba za ka bayar ba ba damuwa eh ka rike zaƙin kuɗinka na fata an fahimci magana wallahi ka rike zakin kudin ka ba damuwa mu kuma muna nan mun rike zakin karatun mu da neman rahama ai kuna ganin yadda mutuwa take kwashe mutane ai ba ma a garin ba a kasar ma gaba daya yanzu a cikin wata biyun nan manyan mutane da suka mutu mutum nawa da yawa la tu'addu abba kyari yazo Allah ya dauki abin shi wane ne wane ne yazo ya tafi sarkin biyu nan yazo ya tafi ga sarkin zazzau yanzu gashi shekararsa kusan a yanzu a kasar Hausa ma ba sarkin da ya jima kamar shi Allah ya zo ya ɗauki abin shi manyan mutane a garin nan kuna ji suna ta kwanciya kana nan da kuɗi kai baka kashe ba kai baka ba wa 'yan uwanka ba kai baka taimaki kowa ba addinin da ake zuwa ana karanta maka yana neman gudunmawarka baka ba shi ba to muna nan wallahi wata ran mu ma duk yanda zamu yi wata ran ba mu ne kan kujerar nan ba wallahi jama'a haka ne ko ba haka ba to masha Allah to yanzu ma wani kunji ya ce a tura masa akawun nan ba yanzu duk za su kwashe ladin kuna nan a kewaye da malam wallahi malam yawwa saboda haka wallahi kowa ya ji tsoron Allah ya nemo dan abin da Allah ya hore masa ya bayar aiki ne wanda ba wani abin da zamu koyi yasa muka ce duk wanda ya taimaka ko da naira goma ne wallahi sai mun zo nan mun faɗa za mu faɗa mu ce wani ya taimaka Allah ya saka mishi da alkhairi ina ji ai ba mai kuskure ba mun yi haka ko yawwa to za mu faɗa sai dai in ka ce kar mu faɗa dan Allah a yi hakuri kar a faɗa malam tuhe mu bari amma in dai ka ce mu in dai ka ba mu baka ce komai ba to za mu faɗa jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shirye da mu saboda haka ya turo kuɗin sa Allah ya biya shi Allah ya saka mishi da alkhairi to sannan akwai